بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أكيدة الرازيين daga Malam Abu Muhammad Ibn Abi Hatim rahimahullah wannan shi ne darasinmu na hudu darasin da muke gabatarwa daga daura da muke ta shekara-shekara ta kwana wannan shi ne darasinmu na hudu za mu tashi inda malai yake cewa wa azabul qabri haqqun ita azabar kabari to da gaskiya ce wa azabul qabri haqqun kaga azabar kabari to wannan gaskiya ne wannan ma ya kun karanta shi kaza kum azabul qabr la shakka thabitun thabitun wa ya rabbi tabbit maqwalan kana kun da karanta dai wannan fa in ma riyadun min jinanin na'im aw hu min sa'irin ta'kulu al-qalb wa shara to kun ga dai azabul qabri haqqun haqqun nu'minu bil azabi fil quburi wa bi na'imil qabri lil maqburi kashin yake da haka muna imani da azabar kabari da mutum da sauransu su ne suka yi musun suka yi inkar azabar kabar amma hayatuna fil qabri ba'da ma tana haqqun wa yasaluna bil malaka wannan shine ka'ida wal qabru sahha na'imuhu kaga wannan shine dabit da haka azabul qabri za ka yi imani da ita ko da an buɗe kabar kai ba ga ni'imar ba ko azabar kada ka sa hankalinka hankalinka ya da kyau so ake ka yi imani naka wa ma alaika illal iman so ake ka yi imani da ka za kum azabar qabr la shakka sabitun fa ya rabbi tabbit na qawalan kana to da haka azabul qabr azabul qabr wannan haqqun wa munkarun wa nakir haka haka munkar tunda ka zaba kabar to bara ka wa munkar wa nakiri ko inji ba ba inji ba haushi wa nakiri wato da abin da ba haushi ko duka su gaba daya haɗi munkar nakir ya ce wa nakiri eh duk kawai a samu sauƙi wajen furtawa kawai munkar nakir kawai wa nakiri eh wa nakiri kawai kaga an sauƙa kawai ai an yi damje sinadin da mutum kenan munkar wal kir haqqun wal kiramul katibun kaga su ma tunda baka magana kabari to ka san fa akwai wanda suke katibuna ka san su mala'iku suna nan suna rubuta ka sani cewa suna nan ma lafiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma lafiz min qawlin kuma za a ce maka iqra kitabaka kafa bi nafsika zima alayka hasiba don haka akwai maza alkira alkatibun ƙorani ya Allah ce ya ce mai ya alamuna walba'asu min ba'adil maut haƙƙun alba'as an mai yabda ulahal sun mai wa'idu huwa huwa ahwanu alai wani mai sauƙi a Allah wannan mai sauki ne tayar wannan za'amal lazina kafaru allahi ba su qul bala rabbi la tub'asunna thumma latunabba'unna bima to wal ba'su tayarwa da za a yi min ba'dil mauti bayan mutuwa to wannan ba hakku ka san wannan wannan haka yake kawai wal ba'su min ba'dil mauti haqq yanzu me yafi wahala shin yanzu a farar da halittar ko ko dama an yi a tayar tunda an fare ta aka tarbiyyance ta to haka ke ne yanzu tarwa ba wani abu bace tunda har aka fare ta to da aka tayar wa ba wani abu a wajen Allah huwa ahwan haka ce mafi sauki la ai hayyin wani mai sauki ne a wajen Allah yafu wal ba'su min ba'd al-maut haqq wa ahlul kaba'iri fi mashi'atillah wanda suke mabuta kaba'ir masu manyan laifuka ayyukan kanta a cikin asmarul yani'a akbarul kaba'ir misalul dhunub talabul ma'sat da masu kawo halakarwa da kun karanta sashi to wa ahlul kaba'ir ma'abuta manya-manyan laifuka ina suke fi mashi'atillah suna a ganin damar Allah ba ranka da su a aina wuta kika manta da fagiya a hannun zuba ya mutu yana wace mawata yake waye gidi kai waye gaya maka a salatul gaiba a mitta hada inda rahmani a hada ina kasan wannan a tana fazna wata mutu tana wuta ko kai an ci mun dan aljanna ko ya bashi wannan duka wannan yau Allah shigi ne yau Allah shigi ne kace wani dan aljanna ko wani dan wuta kowane ai bashi ba rahama Allah kuma kan tauna hadisin a cikin al-qadiyya mun tana shi ya kamata ya zama wa'azi ga kowa shekara biyu ta wuce to Allahu musta'an wa ahlul kaba'ir ma abuci manyan laifuffuka ka bar shi kawai fi mashi'atillah ina ganin damar Allah in sha azaba wa in sha'a kawai shi la kuma mu ahlus sunna la nukaffi firu ahlal qibla bi dhunub kaga abu ne guda biyu ke na farko ahlul kaba'iri fi mashi'atillah me araisa ya ce ne ce muku akwai abin da aka fidda a wajen da maka zo karatu al-ara'is bami itna wa yasfahul jamila an kaba'iri fa hadhihi aqidatul akabiri yawa wa yasfahu jamila wa yasfahu safhan jamil wa yasfahu jamila an kaba'iri fa hadhihi aqidatun akabiri baiti ya tashi innahu sayaghfiru as-sagha'ira li kulli may yajtanibul kaba'ir yawa kamata gaskiya satin mai zuwa tabbata kowa hadda ta yi wannan ma haddace shi shi ma wannan haddace shi ake shi ba zama ɗaya ma kana iya ka tura shi ko a wuce wurin إنه سيغفر الصغائر لكل من يذنب الكبائر وربنا يضاعف الحسنات للمؤمنين والمؤمنات باواكو وأهل الكبائر ما أبو تامن يلفك في مشيئة الله سنا فأجرن دامر الله كما مو أهل السنة لا نكفر أهل القبلة بما كافر تمسلم لا قال الرجل أكيه يا كافر فقد باء به كشيرك la nukaffiru ahlal qibla bi dhunubihim ba ma kafirta musulmi da laifukansu wa nakiru sara'irahum ila Allah azza wa jalla wa nakiru sara'irahum muna jibinta abubuwa na boyanansu zuwa ga Allah madaukaki Allah shine ya sani kuma mu sani ba abinda ka boye to Allah shine masani shine alimul ghaib wanukimu farbal jihad sannan kuma muna tsayar da farlancin jihadi ma'am sunna wal hajji haka muna tsayar da farlancin aikin hajji amma da yaya ma'a'immatul musulmina tare da shugabanni na musulmi su za su jagoranci wannan jihadin su za su jagoranci wannan hajjin ma'a a'immatul muslimina fi kulli daharin wa zaman a kowane zamani da kowane lokaci wani ƙimo farbal jihadi ma a'immatul muslimina fi kulli daharin wa zaman wa alam bi an to mu ji ko wani ƙimo farbal jihad wal hajji ma a'immatul muslimina ma kulli daharin wa wa zaman wala nara al-khuruja ala al-a'imma mu ahlu sunna ba maganin halaccin tawaye ga shugabanni ai wa shugabanni tawaye ai musu zanga zanga a ringa tsine musu ana zagin su ana fito na fito da su amma akan mazai dawo ai wannan abin da muka yi sakamakon nan akan mazai dawo mu da muka yi musu fito na fito su zama azalimai kawai abin kuma ya dawo mu zai cuta don haka wala naral khuruja alal a'imma ba ma ganin halaccin yin fito na fito ga shugaba wa amma khurujun an imamin wa in bagha falaysa min ad-din al-hanifiyyi mustala mun karanta wannan wa alam bi anna ta'atul a'immati wajibatun kama ata fi sunnati wani na ra'ayi sunan na tufa a cikin su wani ki ra'ayi wa amma khurujun an imamin wa in bagha falaysa min ad-din al-hanifiyyi mustala wannan shine ina tofa wa alim bi anna da'atul a'imma wajibatun kama ata fi sunna sunna ara iskina na wahid rujuza da kuma wazin dawili wa ahlul kaba'ir fi mashi'ati Allah azza wa jalla la nukaffiru ahlul qiblati bi dhunubihi wa nakilu sara'irahum ila Allah azza wa jalla wa nuqimu فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ونرى ولا نرى الخروج على الأئمة والقتال في الفتنة haka ba ma ganin halittun alkital ɗan kashe-kashe ɗan a fito a ci gaba da kashe-kashe a yi kone-kone a yi kaza-kaza fitintuni da dama a zo a tayar da su wa nasma'u wa nuɗi'u mu muna ji ne kuma sai ni ɗa'a kajin wanda muke muna ji ne in dai har wani abin bai saba ba idan ya zama ya saba to wannan shine ba za a yi biyayya ga ata'atul makhluqin fi inna mata'atu fil ma'ruf da haka zaka ce ya ayyuhal ladina amanu ati'ul laha ka gani ka ce wa ati'ur rasul ba ci ba wa ati'u ulil amri ba sai ka ce wa ulil amri so su ba da'a bace mutlaka amma annabi ba da a ce mutlaka kawai za ka mishi da'ari da ya faɗa amma shugaba sai ka ce wa ulil amri adi'ul laha da a ce mutlaka wa adi'ur rasula ba a ce wa adi'u ulil amri sai ka ce wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ko haka yake na'am na'am to sai ina ne wa nattabi'u sunnata sannan mu ahlus sunna muna bin sunna wal jama'ata da kuma jama'an musulmi wa nasma'u unati muna ji muna biyayya wallahu allah ko okay liman na'am liman wallahu allah amrana ga duk wanda Allah ya jibinta ma al'amarinmu za mu ji mu biyayya sai dai kawai idan wannan abin saban Allah ne wala nan ziku yada min da'atin mu ba ma zara hannun mu ga da'a ga shugaba muna bin shugaba muna biyayya ga shugabanni ga abin da yake ba saban Allah wa nattabi'u sunnata wal jama'ata haka dai muna bin sunna muna bin jama'a wa najtanibu shuduza sannan muna kaucewa zanubai muna kaucewa azzunu ashudud eh ashudud zama mun fanda da minti ba wai kuma kana akan gaskiya ba sai ka ce a a ai barka ta inda ke da yawa kuma da gaskiyar ka ba wannan ake nufi al'alamatul albani a cikin ta'alikin da yawa sahawiyya ya kawo wannan matsala sai mu koma wal khilafa haka muna kaucewa sahabani wal furqa da kuma rabuwar kai kamar Imam Ahmad ya magana a cikin can usul sunna ƙyalibin wata jayayya da musu da wani ne da kai ne dan kullum muƙabala kullum jayayya a nan a daga kana kira aikin ka kenan ya za a samu muƙabala ya za a fafata ya za a yi a zauna aiki kenan kuma ba wai kuma kowa ba zai fahimci kowa ba a kowa ko zai ga cewa a shi ke da gaskiya shi ba gaskiya ke karewa to ka ka ai wannan fitina ce wa annal jihada madi kaga jihadi wanzajjan abu ne tun yaushe منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم tun lokacin da Allah ya ko kan ikan sa to kuma ila kiyamis sa'a har kiyamus sa'a jihadi na nan amma ma'a ma'a ulil amr tare da fashewa gabanni wal hajju wal jihadu madiyani bil haqqi hatta akhir zaman suna nan amma ma'al imani awwalil amri min muslimin to wannan shine fajir fajiruhum fajiruhum kalbar albar to haka shi ke fara jazakallahu khaira al jihad kaga madin abin ne wanda yake yana nan wa daf'us sadaqat da kuma bayar da sadakoki lokaci yayi bayar da sadakoki na sawa'im na daga dabbobi a bayar da su ila ulil amr zuwa ga shugabanni min a'immatul muslimina daga cikin jagorori na musulmi